من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديو قوة رمضان حجرا منزن الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو ديا da ɗari hudu da talatin da uku a ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani wanda wannan shine karo na goma sha hudu wato shekara goma sha hudu kenan muna fata ayoyin da muka karanta waɗanda suka yi magana ko suka yi kira zuwa ga ayi Allah ba mu ikon mu yi waɗanda muka karanta wanda suka yi kira da a bari Allah ya ba mu ikon bari Allah ya sa mu gama da wannan duniya lafiya waɗanda suka rasu daga wancan shekara zuwa yanzu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya musu rahama ji kansu ya sa sun huta ya sa mutuwansu hutu gare su mu kuma da muka rayu zuwa wannan lokaci Allah ya sa rayuwarmu ta zama albarka da alkhairi da rahama gare mu da addininmu baki ɗaya Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya ƙasƙantar da kafirci da kafirai Allah ya kare musulunci ya kare musulmi duk wani mai nufin addinin musulunci ko musulmi da bala'i ko musifa ko tashin hankali Allah mai masa kansa za mu shiga suratul hujurat wannan sura a tartibin alkur'ani ita ce sura ta 49 kuma an saukar da ita a madina tana kunshe da ayoyi guda goma sha takwas sannan kuma tana da kalmomi 340 tana da huruffa dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da hudu wannan sura an kira ta suratul hujurat ɗakuna wasu ɗakuna ne guda tara inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aje matansa gida ne mai ɗaki tara to kowane ɗaki na matar annabi sunansa hujira in an haɗa su hujurat ɗakuna guda tara to Allah subhanahu wata'ala yana so ya koya mana tarbiyya da wannan sura malamai suka ce summiyat suratul hujurat an kira ta da suna suratul hujurat li'anna Allah ta'ala zakara fiha ta'adiba ajlafil arab Allah ta'ala ya ambaci ladabtar da wawaye cikin larabawa wanda za su zo ta kan bayan katanga su ƙwalla ma kira allazina yunaduna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam min wara'il hujurat wanda suke ƙwallawa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kira ta bayan katanga ko ta bayan danni ko ta bayan ɗaki suke ƙwallawa annabi kira. To wannan shi ne wata samma aidan suratul akhlaq ana kiranta suratul akhlaq sura mai koyar da hali mai kyau mai koyar da tarbiyya wanda dama addinin musulunci an gina shi akan abubuwa guda hudu akwai al-aqaid al'islamiyya akwai al'ibadat al'islamiyya akwai al'akhlaq al'islamiyya akwai al'mu'amalat al'islamiyya duk abin da za ka aikata a cikin musulunci baya fita daga waɗannan ƙulli ko ƙunshi guda hudu ko dai abin nan aƙida ne wanda ake so ka ƙudire ko kuma abin nan ibada ne wanda ake so ka aikata ko ka faɗa ko kuma wannan abin wani hali ne mai kyau da ake so ka koya ka zama mai gaskiya mai amana mai mutunci mai tausayi mai rahama mai jin kai mai ganin girman na sama mai tausayawa na ƙasa ka koyi hali mai kyau mai cika alkawari wannan shine akhlaq al-islamiyya ko kuma wata mu'amala ake so ka koyi mu'amala ya za ka yi mu'amala da Allah da ya halicce ka ya za ka yi mu'amala da kai karan kanka da kanka sannan ya za ka yi mu'amala da sauran bayin Allah bayin Allah nan ma kashi uku ne akwai bayin Allah na dab da kai kamar babanka da babarka da suka haife ka kamar ‘ya'yanka da ka haifa kamar ‘yan uwanka shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai da aka haife ku tare da kuma wannan shine dangi na kusa sannan waɗanda kuka haɗa maƙotaka ko ta gida ko ta wajen aiki ko ta gurin zama maƙocinka ɗin nan kada ka cuce shi kada ka zungure shi kada ka ture shi kada ka yi masa wawan kallo kada ka yi masa wawan magana kada ka turbine masa fuska kada ka sha masa kunu kada ka daure shi kada ka yi mu'amalar da zaka cutar da shi saboda kun yi makotaka da shi kowace irin makotaka ce sannan akwai makocinka na nesa wanda addini ya raba ku shi ma yana da haƙoƙi a kanka duk da ba addinin ku ɗaya ba wataƙila ba ƙabila ku ɗaya ba amma addini yana so kai masa mu'amalar da zaka canza shi daga wancan addinin ya dawo naka addinin so ake ka yi mu'amalar da kowa zai sha'awanci halinka ya sha'awanci ibadarka ya sha'awanci mu'amalarka ya so ina ma ya zama irinka wanda shi ake cewa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu al'umma gaba ɗayan ta hali ne idan kuna da hali mai kyau to al'umma ta zamo karɓaɓɓiya ginanniya adab wannan a ce zamantakewar musulmi suna da shi wa kaifiyatu tanzimihi da yadda ya kamata a tsara zamantakewa a tsakaninmu mu ji daɗin kanmu kuma wani ma ya ji daɗin zama da mu wa ashadat bi makarimil akhlaq wa fada'ilil a'mal sannan wannan sura ta shelanta samar da halaye masu kyau da ayyuka masu nagarta wa nudiya fiha bi wasfil imani khamsu marratin sannan an kira ya ayyuhal lazina amanu ya ayyuhal lazina amanu ya ayyuhal lazina amanu ya ayyuhal lazina amanu ya ayyuhal lazina amanu har sau biyar a cikin wannan sura ita kadai wa usulu tilkal adab khamsa tushen waɗannan halaye da ake so ka fita daga wannan sura ka koya guda biyar ne da haka kowa sai ya saurara ya ji abin da wannan sura za ta karantar in kana da abin to alhamdulillah sai ka gode wa Allah ka yi aiki da wannan sura in ba ka da shi kafin wannan sura mu gama ta to a ga halayyarmu da ɗabi'o'inmu sun canza tushen wannan shine ɗa'atul rasul ɗa'atul lahi war rasul sallallahu alaihi wa sallama wannan sura tana kira da abu Allah abu manzan Allah kuma haka shine zaman lafiya abu Allah in yace ayi ayi abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in yace ayi ayi abu Allah subhanahu wata'ala in yace a bari a bari abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in yace a bari a bari wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim man yuti rasula faqad ata Allah wa in tu'iuhu tahtadu wa ma ala rasul إلا البلاغ المبين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ودنا آيوي تلي أتين القرآن أبو قداس كيتيوا أبو الله أبو منزان الله أزونا لافيا إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم in na ce ku yi kowa ya tashi ya aikata gwargwadon abin da zai iya wa iza na haitukum an shay'in fajtanibu in na ce a bari to ku bari sai ku zauna lafiya da haka wannan shine na farko wa ta'zimu sha'anir rasul sallallahu alaihi wa sallama abu na biyu da wannan sura take kira gare shi shine a girmama lamarin manzon Allah a kimanta manzan Allah a martaba manzan Allah a ga kima da martaba da isa da kasaita ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu ji girmansa a zuciyarmu mu ji ƙaunarsa a zuciyarmu mu so shi mu girmama shi mu bi shi mu masa ladabi mu shiga aljanna ba tare da hisabi ba yasa ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba kowa zai shiga aljanna a cikin al'ummata sai wanda ya ce ni bana so bana so wanda ya ce baya so ban da shi waye baya son shiga aljanna kowa yana so kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba qila wa man ya aba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba duk wanda ya bi ni ya ma riga ya shiga aljanna wanda ya saba min ya ce jama'a aljannan nan ce bana so ta Allah ya tsare mu sannan wattafabbutu min al-akhbar al-manqula sannan wannan sura tana nuna mana kaucewa jita-jita da kaucewa labaran kanzan kurege wannan sura tana koya mana kaucewa labarai marasa inganci kaucewa labaran ƙarya kaucewa labaran giza da ƙoƙi kaucewa labaran da ba su da tushe ba su da asali duk labarin da ya zo maka kai taka tsantsan wajen karɓarsa kai taka tsantsan wajen yaɗa shi kai taka tsantsan yanzu duniya labari komai faɗa ake na ƙarya na gaskiya na daidai na ba daidai ba musamman kuma labarin da zai tada hankali ya kawo rigima ya kawo hatsaniya ya kawo rashin fahimta ya kawo rashin jituwa tsakanin ɗaiɗaikun jama'a ko tsakanin al'ummatan jama'a ko tsakanin garuruwan jama'a ko tsakanin ƙungiyoyin jama'a ko tsakanin mabiya addinai daban-daban in mutum bai taka tsantsan ba yanzu labarai wani sai ya kitsa labari ya maka tes a wayarka kai kuma sai ka ce ce wai ka tura mutum goma sai ka ce shi sai maka katin sai ce wai ka tura mutum goma kai kuma ka tura wani ya tura mutum goma kaga ka taimaka wajen yada jita-jita shi sa bahaushe ya ce jita jita ma'ana ba tushe ba isnadi za mu zo mu faɗi duk labarin da aka baka yanzu sai ka bincike abubuwa guda 25 kafin ka yaɗa shi akwai sihatul isnadi sihatul ittisalu sanadi akwai adalatin rawi akwai tamu dab akwai adamu shuzuz akwai adamu illatul qadiha wanda ya kama labari na farko sihatul sanadi me sanadin me sanadin ingancin sanadin ittisalu sanadi wa ya gaya masa shi ma wa ya gaya masa shi ma wa ya gaya masa shi ma wa ya gaya masa in ya tabbata bai tsinke ba ba a samu inqita'i ba ba a samu idali ba ba a sami ashuzuzi ba ba a sami ta'aliki ba ba a sami me irsali ba to sharadi guda biyar sun koru to sai a samu sharadi ɗaya sai a shiga na biyu adala wanda ya ruwaito wannan ya cika sharadi guda goma muslim ne aqil ne balig ne salim ne min al-fisqi wal awsaf al-khasisa sannan ba kazib bane ba muttaham bil kazib bane ba mubtadi bane ba fasik bane ba majhulul hal wal ayn bane sai kuma a sako a gangaro a gangaro kafin labarin mutun ya inganta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce shirarul khalqi al mashauna bin namimati al baguna lil bra'il ayn wal mufarriquna bainal ahibbati saboda haka za wannan sura za ta koya mana yadda ake karban labari da yadda ake bada labari saboda haka sai ka tambaya wa ya faɗa yaushe ya faɗa me ya faɗa a ina aka faɗa me manufar faɗa sai kawa kanka tambaya guda biyar kafin ka yada labari to wannan sura za ta koya mana wannan wa tahrimu sukhriyati bin nas sannan yi wa mutane ba'a ko yi musu izgili ko yi musu dan kira ko yi musu kushe saboda suna da wata halitta ko wata ɗabi'a ko wata halayya ko wani addini da suke yin wata shiga irin tasa kamar da abin dan kira kamar wanda ya aje gemu a dinga masa dan kira wanda ya dage wandansa a dinga masa dan kira wani mai sa dogon riga wani mai sa hula har kunne wani mai sa ta a gaban goshi wani mai tura ta gefe wani mai sa rawanin nan wani mai dagaggiyar rigar nan wani mai fararen kayan nan wani mai bakaken kayan nan wani katan nan wani tsilan nan wani gajeren nan wani dogon nan wani to wannan sura za ta koya mana yadda ya kamata mu dinga wa mutane mu'amala wani baya jin daɗin sunan da kake kiransa da kuma irin abin da kake gaya masa baya jin daɗi kullum ka faɗa sai ma Allah isa kama ba yadda zai yi wa tahrimu tajassus sana wannan sura tana koya mana ka daina binciken jama'a ce kaga wani fa yayi kuɗi wai me ya faru ne ko sata yake ne ko kan mutane yake cirewa ne me ya faru ne ne kaga dafa muna tare muna mutsiyaci yana mutsiyaci amma yanzu ya yi kuɗi ya bani anya ko wannan ba sata yake ba to in kayi baki a ce kayi baki in kayi fari a ce kayi fari in ka samu a ce ka samu in ka rasa a ce ka rasa in ka tafi a ce ka tafi in ka dawo a ce ka dawo in kai dariya a ce kayi dariya in kai kuka a ce kayi kuka to me za ka yi saboda haka wannan sura za ta koya mana rashin bincike da bin diddigin jama'a bai shafe ka ba sannan wal ghaiba wa su'uz da kuma yi da mutane wa su'uz da munana zato ga jama'a wannan sura za ta karantar da mu rashin munanawa mutane zato na'am alaramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya wannan kira ne na Allah kuma kira na mutunci akwai kiran mutunci kai a ce maka yawa ne an girmama ka da an ga dama sai a ce kaiwa ne amma Allah dan ya girma muminai dan ya mutunta muminai dan ya ɗaukaka martabarsu ya ce ya ya ku muminai kiran ma da imani akwai mutunci ba a kira mu ya ku taron jahilai ko ya ku taron marasa fahimta ko wawaye ba Allah yana nuna mana yadda ya kamata ka yi mu shi ma da ya halicce mu baya zagin mu baya kushe mu baya bata mu baya kiran mu da mummunan suna ta kaka mu za mu dinga kiran sunan mu da mummunan suna ya za mu dinga bata kanmu Allah da ya halicce mu bai bata mu ba wanda ya halicce mu ya martaba mu ya mu ba za mu martaba kanmu ba yasa Allah ya ce ya wanda malaman ah, balaga suna cewa ya asalinta an sanya ta ne dan a kira na nesa nesa kuma kashi biyu ce akwai nesa ta daraja akwai nesa ta guri nesa ta daraja mutum yana da matsayi mai nisa in ka tashi kiransa sai kai amfani da harafin koda yana kusa da kai don ka nuna kimarsa da martabarsa sannan akwai kuma nisa na watakila ya maka nisa ko kuma nisan zamani in nisan zamani ake nufi wannan aya ta fara tun daga kan sahabbai tabi'ai hatta zo muna karni na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina amma wannan sura tana kiran na da da na yanzu da masu zuwa da jiya da yau da gobe da ɗazu da yanzu da in an jima da wanda suka wuce da wanda suke zamanin nan da wanda za su zo shine ma'anan nida din ya ayyuhal lazina ya ku waɗanda amanu kuka yi imani imanin nan shine addini imanin nan shine martaba imanin nan shine kima imanin nan shine mutum duk wanda ba shi da imani yayi asara shi yasa malamai suka ce wajibi ka san abu biyar a cikin imani na farko ka san ma'anar imani lugatan wasdilahan mai imani yake nufi a tsagoran harshen larabci mai imani yake nufi kafu yakan zo da ma'anan at-tasdiqu kuma yakan zo da ma'anan ma al'amnu samun kwanciyar hankali da zaman lafiya waɗannan ma'anoni guda uku duk sun zo a cikin alkur'ani hisa kalman amina ko a amana yu'minu iman takan zo muta'addiya bi nafsiha kamar cikin surati ilaf Allah ya ce wa amanahum min khawfin wanda ya amintar da su daga tsoro kun ga imani anan yana nufin aminci da nutsuwa ka samu nutsuwa ka samu kwanciyar hankali ka samu zaman lafiya shine ma'anan imani a wannan aya imani yakan zo da ma'anan gasgatawa kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana yan uwan annabi sun ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin kai ba za ka yarda da mu ba ko da muna da gaskiya mu'minin anan bi mu'minin lana iman anan yana nufin ma'anar gasgatawa da gamsuwa sannan na uku yakan zo da ma'anan al'ikiraru wal itirafu kama ƙulu amanna billahi amanna billahi a itarafna wa aqararna mun tabbatar mun gamsu mun yarda mun kudire a zuciyarmu cewa Allah shi kadai ne a zatinsa a siffofinsa a ayyukansa laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir a istilahin malamai al-iqrar wal i'tirafu al-mustalzim lil qabul lil akhbar wat tasdiq lil ahkam abinda imani ke nufi a fassarar malamai duk wani labari da Allah ya bayar ka yadda labarin gaskiya ne duk wani hukunci da Allah ya zarta ka yadda hukuncin nan adalci ne dama abu biyu Allah ya saukar akhbarun wa ahkamun labari da hukunci to labarin Allah mu gasgata hukuncin Allah mu yadda adalci ne mu yi kokarin ɗabbaka shi daidai gwargwadon abin da zamu iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to shine ma'anansa shine abu na farko abu na biyu akwai masail cewa al-imanu qawlun bil lisani عمل بالأركان واعتقاد في الجنان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان فإيمان النم قدره وأزوتي أبن الله يتي أقدره akwai wanda kudire shine imani akwai abin da Allah ya ce a faɗa faɗar ita ce imanin sannan akwai abin da Allah ya ce a aikata aikatawa ita ce imanin da haka imani akwai na aikatawa akwai na kudirewa akwai na faɗa duk abin da Allah yake so ka faɗa in ka faɗa ka yi imani duk abin da Allah yake so ka aikata in ka aikata ka yi imani duk abin da Allah yake so a ƙudire in ka ƙudire ka yi imani da haka imani ƙudirewa ne da aikatawa da kuma faɗa sannan imani yana ƙaruwa yana sama sannan imani yana ƙasa imani yana hawa imani yana sauka imani yana daɗuwa imani yana raguwa imani yana yana wato burin ƙasa imani yana salancewa yana tauyewa yana ƙarewa ana ma rasa shi gaba ɗaya wannan shine abu na biyu da mutum ya kamata ya sani game da imani abu na uku akwai aslul akwai imanul kamil akwai al-imanul kamil da kuma kamilul iman al-imanul kamil ka samu cikakken imani ɗari bisa ɗari wanda yana da wahala amma dai akwai Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqa sahabbai sun kai a ce musu masu imani ɗari bisa ɗari sannan akwai kuma aslul imani wato ka zama kana da tushen imanin a ranka cewa kana da tushen imani saboda imani yana da tushe yana da reshe tushen imani abubuwa guda shida ne an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadar khairihi wa sharrihi duk wanda ya samu waɗannan abubuwan guda shida ya samu tushen imani imani da Allah da mala'ikun Allah da manzannin Allah da titafan Allah da ranar lahira da kuma kaddara mai daɗi da mara daɗi duk abin da Allah ya kaddara ma ka karɓa inda daɗi ka ce na gode in ba daɗi ka yi haƙuri sana imani yana da reshe guda saba'in da bakwai الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ɗauke abin da zai cuci jama'a a kan hanya shi ma yana cikin imani imani zai sa in za ka wuce kaga wata kwalba ko wani tsinke ko wani dutse ko wani hoge saboda imaninka kai baka taka ba balle ya ji maka rauni baka yi tuntuɓe ba bai buge ka ba bai fasa ma taya ba bai ji maka rauni a ƙafa baka ce kai idan na bar shi wani zai taka to imani ne zai sa ka zo ka ɗauke shi shi yasa annabi sai ce ra'aytu rajula yataqallabu fil janna ra'aytu rajulan yataqallabu fil janna fi shajaratin qata'aha ala dhahri tariq kanat tu'zi nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace naga wani mutum yana jujjuyawa a gidan aljanna wato ba amma yanke masa shiga guri ɗaya ko biyu ko uku ba a shiga ko ina aljanna fi shajaratin saboda ya ga wata bishiya akan hanya tana cutar da jama'a yace kai wallahi bishiyar na yau sai na kau da ke wane ya cintibe wane ya bige wane ya kuje wane ya ji rauni sai na sare ki dan jama'a su samu lafiya da ya sare ta sai Allah ya sa shi aljanna kun ga wani aiki ne karami a gurinmu ko amma gashi ya kai wani aljanna shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahqiranna min al ma'ruf shay'an kada ka ga abin kirki ka wulakanta shi dan baka san a ina gafara take ba walau an talqa akaka bi wajhin talqin ko da kuka mu da dan uwanka ne baka da kusisi ka saka wa fuska assalamu alaikum alaikum salam kai ta murmushi kana dariya tabassam fi wajhi atabassum fi wajhi akika sadaqa murmushin da za ka wa ɗan uwanka in kun haɗu alama ce ta ka bashi sadaka da kan baka da ko sisi kai ta murmushi kai ta dariya kai ta murmushi ita kanta dariya an gano da murmushi da dariya suna yayo mutum bakin ciki kaso 65 wanda baya murmushi baya dariya da yawa zaka ganshi a ciccike a mammatse kamar ka taba shi ya ruga da gudu in kuma kaga jama'a ba sa dariya ba sa murmushi to sun shiga bala'i babba shi yasa har akwai wata ƙasa da aka ware ranar dariya ta duniya a zauna tun safe a ta share dariya har yamma wai don ka fitar da abin da ke cikin ranka kun ga ashe musulunci da yace ayi murmushi ashe ya zo da abin alheri to saboda haka wannan shine ma'anar wato imani yazidu wa yanqus yana daɗuwa yana raguwa to sai Allah ta'ala ya ce la tuqaddimu la tuqaddimu anan ashek a cikin adwa'ul bayan yake tuqaddimu yana daukan manoni guda uku ko dai zama na taqaddama ne na qaddama yuqaddimu taqdim la tuqaddimu ma'anarsa qaddama yuqaddimu taqdim wato akwai qaddama lazim kada ku gabata ku kan kanku kar ku gabata da gangar jikinku kar ku wuce abinda Allah ya ce akwai kuma qaddama yuqaddimu taqdim shi ko ma'anarsa muta'addi ai la tuqaddimu shay'an ka ku gabatar da wani abu kaulan ne au fi'ilan ne au tarkan ne au itiqadan ne baina yadayi Allah wa rasuli ma'ana kada ku yi wani abin da Allah bai sa ku ba abin nan kudire shi za ku yi abin nan aikata shi za ku yi abin nan faɗarsa za ku yi abin nan ko barinsa za ku yi kada ku yi wannan shi yasa maf'ulun bihi din sai zama mahzuf ay la tuqaddimu qawlan aw fi'lan aw itiqadan aw tarkan bayna yaday Allah wa rasulih nan dauki kaddama din da ma'anarsa a ma'anarsa muta'addi ma'ana akwai maf'ulun bihi da ba a kawo ba sai zama maf'ulun bihi din an bar shi ne domin komai ya shiga duk wani abu da za ka yi kada ka yi a gaban Allah da manzansa ko la tuqaddimu ma'anarsa la tuqaddimu ai la ta taqaddamu la ta taqaddamu kada ku gabata da kanku ku kan kanku kan ku tashi ku shiga gaban Allah da manzansa ma'ana ya za ka ka shiga gaban Allah da manzansa abinda ake nufi kada Allah bai ce ba ka ce ya ce kada Allah bai hana ba ka ce ya hana kada Allah bai ce haram ba ka ce haram kada Allah bai ce halal ba ka ce halal ko kuma kada Allah ya haramta kai ka halatta ko Allah ya halatta kai ka haramta ko Allah ya hana kai ka ce ayi ko Allah ya ce kada a yi kai ka ce a yi ko shi ya ce a yi kai ka ce kada a yi ko Allah ya ce kai ba kai ba amma ka hana wanda zai yi ko Allah ya ce kai ba kai ba amma wanda ya kana jin haushin saboda yayi abin da Allah ya ce to duk wannan tuqaddimu baina yaday Allah wa rasulihi kenan baina yaday Allah a gaba ga Allah kalman yadai anan ba tana nufin yadai wato dama a magana ana cewa baina yadai kitabihi kaga ai littafi bai da hannu baina aidihim tsakanin hannayensu ma'ana anan magana ce na cewa kada ka shiga gaban mutum tunda hannun hannu a gaba yake ko in ka zo gaban mutum kamar ka shiga gabansa kisa ake cewa la tuqaddimu baina yadayi llahi wa rasulihi kada Allah ya hana ku yin gaba ku yi gaba ko Allah ya ce ku dakata ku daka ku ki dakatawa ko ya hana ku ki hannuwa ko ya ce ku bari ku ki bari haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da haƙoƙi guda biyar a kanmu mu imani da shi ɗari bisa ɗari duk labarin da ya bayan mu gaskata duk umarnin da ya bayan mu aikata daidai gwargwadon mu duk hannun da ya mu hannu mu so shi fiye da yadda muke son kowa a duniya in ka samu abu biyar ɗin nan sannan mu aiki da shari'arsa daidai gwargwadon wato abin da za mu iya wattaqullah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron gamuwa da Allah ita taqawa ita ce rayuwa gaba daya duk wanda ya ce maka ka ji tsoron Allah to ya gama maka wa'azi amma yau da za ka gamu da dan uwanka ka ce wani ka ji tsoron Allah sai ce menai laifin menai ku ka ji ma haduwa da ne ce wani ji tsoron Allah to Allah ma ya ce wa annabinsa ya ayyuhan nabiyyu taqillah kuma idan ka zo ka cewa annabi ya maka wasiya me yake cewa ittaqillaha حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن سنيتي زودك الله التقوى الله يمك غزري نصورا الله to duk wanda ya samu tsoron Allah ya gama da duniya lafiya tsoron Allah din nan shine ma rayuwar shine ma addinin duk inda Allah ya kama su tsoron Allah sai ya ce yan aljanna ne inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im inna lil muttaqina mafaza wa iddat lil muttaqina aljanna sai a ce ta masu tsoron Allah ce an tanadinta ga masu tsoron Allah masu tsoron Allah su za su rabauta masu tsoron Allah su za su tsira kuma Allah ya ce ita wasiyar Allah ma gare mu gaba ɗaya tsoron Allah ne wala qad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Allah ya ce nayi wasiya gare ku da wanda suka gabace ku ku ji tsoron Allah shi ma wasiyar manzo Allah ku ji tsoron Allah kowane annabi in yazo cewa yake fattaqullaha wa ati'uni ku bi tsoron Allah ku bi ni kuma aikin kama ba zai karɓi ba sai da tsoron Allah inna ma ya taqabbalu Allah min almuttaqin Allah yana karɓa aiki ne kadai ga masu tsoron Allah shi yasa wani sahabi yake cewa da zan tabbatar an karɓa aiki na guda ɗaya da na sa ran zan shiga aljanna amma saboda Allah ya ce inna ma ya taqabbalu Allah min almuttaqin hatta guziri Allah ya ce wa tazawwadu fa inna khayra zad at-taqwa ku yi guziri mafi alherin guziri shine tsoron Allah sannan tufafi ma yake cewa me wa libasu taqwa zalika khairun haka nan ace idlu huwa aqrabu littaqwa yace in awliya'uhu illa almuttaqun ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun zaka Allah ya azurta mu taqwa qur'ani ma Allah yace masu amfana da shi hudan lil muttaqina shiriya ne amma ga masu tsoron Allah shi yasa Allah ya ce wattaqullah ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa in yace ayi ku in yace a bari ku bari inna Allah sami'un alim a wannan aya akwai jan kunne a wannan aya akwai kwadaitarwa akwai tsoratarwa wattaqullah ka ji tsoron Allah in ka ji tsoron sa inna Allah sami'un Allah ya ji me kake cewa alimun ya san me kake aikatawa sannan wattaqullah ku ji tsoron Allah in ba ku ji tsoron Allah ba inna Allah sami'un Allah ya ji abin da kuke aikatawa na rashin tsoronsa alimin kuma ya san abin da kuke aikatawa na rashin tsoronsa ma'ana duk wanda ya bi wannan umarni da wanda bai bi wannan umarni ba duk ana wanda ya bi ana kwadaitar da shi cewa kada ka ji kamar aikin da kake Allah bai sani ba ko Allah bai ji ba a'a faɗi duk abin da kake so ka faɗa na alkhairi komai kankantansa Allah ya ji faɗi duk abin da kake so ka faɗa na sharri komai kankantansa Allah ya ji aikata duk abin da kake so ka aikata na kirki Allah ya sani aikata duk abin da kake so a aikata na sharri komai kankantansa Allah ya sani shine inna Allah kun ga aka amfani da inna harfu taukidin wa nasbin mushabbahun bil fi'li yansabu al isma wa yarfa'u al khabara inna tana aiki biyar harfu taukidin wa nasbin ita harafi ce amma taukidin tana nufin tabbas lalle dahir haƙiƙa haka ne shine ma'anan inna tabbas lalle dahir haƙiƙa haka ne sai aka ce kuma wa nasbin duk sunan da ya zo gabanta sai ta masa nasaba sai ta masa fataha harfu taukidin wani mushabbahun bil fi'ili yana kama da fi'ili tansabul isma wa tarfa'ul khabara sunanta sai ta masa fataha labarinta sai ta masa rufa kun ga ta yi ayyuka tili ta shi sa inna Allah tabbas lalle dahir Allah subhanahu wata'ala sami'un ya ji duk abin da ake aikatawa na alheri da na sharri alimun ya san duk abin da ake aikatawa a duniya na alheri da na sharri sannan kashi sami'un ala wazani fa'il saboda jin Allah komai ƙanƙantar abin da kai Allah ya ji alimun komai ƙanƙantar abu Allah ya san shi ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo ya san abin da ya kasance da wanda zai kasance da wanda bai kasance ba da zai kasance yaya zai kasance iliminsa ya hada abin da zai yiwu da wanda ba zai yiwu ba da wanda ma ba a yi ba da za a yi kafin a yi yaya za a yi inda za a yi Allah da ya san waɗannan so da haka wannan sura ko wannan aya an faɗi dalilai guda hudu na saukarta ta ana jin abu dalilai guda hudu suka sa aka saukar da ita dalili na farko shine hadisin da Imam Bukhari ya rawaito daga Ibrahim bin Musa wanda kuma Abu Ya'la ya rawaito shi ta hanyar Hisham bin Yusuf kuma Imam Bukhari ya sake rawaito shi da Imam Nasa'i a cikin a tafsir dinsa da imamu turmuzi ma ya ruwaito shi da imamu dabari duk su ruwaito wannan hadisi cewa anna rakban min bani tamimin wasu mahaya doki ko wani dandazon jama'a daga kabilar banu tamim qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqala abubakrin amir alqaqa bin ma'abadin sai ce a naɗa ƙa'aƙa bin ma'abadin ya zama shugaba ƙala umar sai sai umar ya ce a'a amiril ƙa'aƙara bin habis a sa ƙa'aƙa bin habis wato kun ga a bin habis wanda yana ƙa'aƙa bin ma'abadin kun ga an samu jayayya kenan abubakar yana cewa a naɗa ƙa'aƙa'u shi kuma umar yana cewa a naɗa a ƙara'u wannan ya ja wannan ya ja faƙala abubakarin ma a ratta illa khilafi sai ce wa sayyidina umar so kake dai ka saba mun na ce a naɗawa na ka ce a naɗawa ne ɗan takara sun zama nawa sun zama guda biyu ɗan takara sayyidina bakar da ɗan takara sayyidina umar faƙala umar sai sayyidina umar ya ce ma a rattu khilafaka wallahi ba so nake na saba maka ba fata maraya sai aka samu jayayya da tattaunawa har tattafa'at aswatuhuma har sai da muryarsu ta ɗaga aka fara kwarmato da hargowa fanazzala qauluhu shine Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli ya ku masu imani kada ku gabatar da wani abu gaban Allah da manzansa ko kada ku gabaci Allah da manzansa na biyu ruwayar da ta zo duk da isnadin bai inganta ba a cikin tafsir na Abdulrazak wanda ya zo mursal daga Hassan akwai in baina ma'amar da Hassan ike cewa dalilin sauka wani aya anna qauman zabahu wasu mutane sun yanka layya kafin a sako daga idi qabla an yusalliya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawman nahari kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sako daga idi har wasu sun kagu sun je sun yanka abun yankansu aka ce shatuka shatu lahamin kawai ka ci balangu ka ci tsire ka kuma yi wato kilishi da haka baka yi layya ba saboda kayanka kafin annabi sako daga idi fa amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yu'idu zabha sai annabi ya ce ku sake yankawa fa nazalat hadhihi al-ayatu malam hassan ya faɗi wannan wanda shine la ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim magana ta uku ita ce wacce a malam ɗabari ya rawaito a cikin tafsirinsa daga malam katada yana cewa annaha nazalat fi qaumin kanu yaquluna wannan aya ta sauka bisa mutanen da suke cewa law anzalallahu fiyya kaza wa kaza ina ma dai a ce Allah ya saukar da kaza ina ruwanka ka bari sai ya saukar man dan me zaka shiga shiga gaban Allah ka ce ina ma Allah ta yi ayi kaza kun san za akwai irin waɗannan mutanen ina ma dai Allah zai yi kaza ina ma dai Allah bai yi kaza ba ina ruwanka ina ma dai Allah zai mai da ni kaza ina ma Allah zai zai sako da wani ya zama kaza ina ma dai ina ma dai wai sa ka ina ma dai ina ma dai ka ba Allah yadda ya abu kawai zaka iya burin abu kirki ya zamo ina ma kowa ya zama mutumin kirki ka fata ne mai kyau ko ko da kowa ba zai duk wa'azinka da karantarwarka kowa ba zai zama na kirki ba amma kai fatan haka ka kyautata ka kyautata mutane to wannan aya ta sauka cikin masu cewa lau kaza lau kashi biyu ce a shari'a akwai lau qadariya akwai lau shar'iyya harfin tina'in limtina amma akwai shar'iyya akwai qadariya ولا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان لو قدرية تفتح عمل الشيطان Allah ya kaddara ka baki take ce ina ma ni fari ne wa gama ko Allah ya kaddara ka dogo zan kalele ka ce ina ma ni gajere ne ko Allah ya yi ka gaggausa mai kiba mai fadi mai kauri bulele sun kuce ce kato ka ce ina ma da tsila aka yi ni wai sa ka ko Allah ya ka a waccan kabila ka ce ina ma kabila kaza aka yi ni wannan fada da Allah ne kaddara duk abin da Allah ya kaddara kaka ce ina ma kaza ko ka ce ina ma wani babana ne ko ina ma wance ce babata ko ina ma ni kabila kaza ne wannan duk ba a so ka faɗa ka saboda wannan kaddara ce ta wuce amma ka ce ina ma in zama mutumin kirki ina ma in karatu da yawa ina ma in samu wasu maƙudan kuɗi in taimaki addinin Allah ina ma a ce na samu karatu mai yawa in yada addinin Allah kuma in kare shi daga harin makiya wannan ai nau'in mai kyau ce shar'iyya ce fata ne saboda ka wannan nau'in amma ka bi wata hanya sai ka ji rauni ina ma ba bi wannan hanyar ba ka siyo wani kaya da niyan ka ci riba sai ka faɗi ina ma ban siyo kayan nan ba a lokacin da ka siyo baka ce ina ma baka siya ba tunda haka Allah ya kaddara qadarul la wa ma sha'a fa'al shi yasa manzo Allah ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair mamaki ya tabbata ga mumini in asabarhu sarra'u shakara fa kana khairan la wa in asabarhu darra'u sabara fa kana khairan la in mai daɗi ya zo ita alhamdulillahi lazi bi ni'imatihi tatimmu salihat in mara daɗi ya zo ita alhamdulillahi ala kulli halin shi yasa aka ce Umar dan Abdul Aziz ranar Idi ya daga hannu ce ya Allah idan ina cikin muhsinai to ka ce inna rahmatallah qaribun minal muhsinina daka na san ina kusa da rahamarka in bana cikin muhsinai to wannan musifa ce ina ma ina cikin muminai tunda ka ce wa kana bil mu'minina rahima Allah mai jin kan muminai ne to ina ma ina cikin muminai ka ji kaina yace to in bana cikin muminai bana cikin muhsinai to wannan musifa ce to wanda musifa ta same shi kuma ka ce yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una in ya faɗi haka zaka masa abu uku ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama wa ulaika humul muhtaduna to a cikin musifa nake ka bani ladan musifa guda uku alaihim salawatun min rabbihim wa rahama wa ulaika humul muhtaduna wanda suka san Allah kenan sun san da za su fito masa man baka san Allah ba sai ka je ka fito ta inda ba ta nan ake fitowa ba ko ka bullo ta inda ba nan ake bullowa ba kuma ka je ka gamu da gamanka na hudu annaha nazala fi amr bin umayya ad-damri ta wannan aya ta sauka akan wani mutum da ake kiransa umayyat amru bin umayya ad-damri wa kana qad qatala rajulayn min bani salim ya kashe mutum biyu daga bani salim kafin a hana shi qabla an yasta'zina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya nemi izini da dama da yarda da amincewa da umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka wannan shine ma'anan wannan Rabbuna Abi Talha ibn Abbas qal la taqulu khilafa al-kitab was-sunnah kada ku faɗi duk wata magana da kuka san ta saba wa alkur'ani da sunna shine ma'anan wannan malam aufi ya rawaito yace nuhu an ya takallamu baina yadai kalamihi an hana su si duk wata magana da za ta gabaci maganar Allah da manzansa a rawaito daga nana Aisha take cewa wannan aya ta ce la tasumu qabla an yasuma nabiyukum kada ku dau azumi manzon Allah bai dauka ba wa ma'anan aya ala jami'il aqwal la ta'jalu kada ku yi sauri kada ku yi gaggawa bi ƙaulin ku faɗi wata magana au fi'ilin ko ku aikata wani aiki kar ku yi gaggawa aikata wani aiki ko faɗa wata magana qabla an yaqula rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kafin manzon Allah ya faɗa au ya fa'ala ko kafin ya aikata malam ibn qutayba yace yuqalu fulanun yuqaddimu bayna yaday al-imam wa bayna yaday abihi ana cewa wane yana shiga gaban shugabansa yana shiga gaban babansa ayu ajjilu bil amri wan nahyi dunahu idan ya gaggauta yin wani abu na umarnin ayi ko a bari kafin sa fa amma tuqaddimu faqara ibnu mas'ud la taqaddamu ko la ta taqaddamu akwai la taqaddamu akwai la tuqaddimu bi dammi ta tuqaddimu bi fatahi ta taqaddamu taqaddama kai kan kanka ka gabata tuqaddimu ku gabatar da wani abu mai maf'ulin bihi kenan shi ne Malam Ibn Mas'ud da Malam Abu Hurairata da Abu Razin da Nana Aisha da Abu Abdurrahman Sulami da Malam Ikramatu da Malam Dhahaku da Malam Ibn Sirina da Malam Qatada da Ibn Ya'mur da Malam Yaqub sun karanta bi fathi ta'i wa dali la taqaddamu baina yaday Allah wa rasulih Malam Zuja ya ce kilahuma wahid da la tuqaddimu da la taqaddamu ice ma'anansu ɗaya ne baina ya dai rasuli wai ba ta anil imam anil amam kaka shige gaba shigewa gaban ba wasu ka tashi da gangar jikinka ka shige gaba ba tunda baka san gaban Allah ba ka shige gaban sa ma'ana ne kada ka yi wata magana ko wani aiki da zai shige gaban wato abin da aka saka to wannan shine ma'anan wannan aya malam ibnu kasir yake cewa a cikin tafsirin sa hazihi adabun wannan wani ladabi ne addaballahu biha ibadahul mu'minina Allah ya ladabtar da bayinsa muminai fi ma yu'amiluna bihi rasula sallallahu alaihi wa sallama yadda za su yi mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min at-tawqiri wal ihtirami wat tabjil wal izami yadda za su ji kima su ga mutunci su ga daraja su ga martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ay la tusri'u fil ashiya baina yadayhi kakwai gaggawan wasu abubuwa gaba gare shi ai qablahu bal kunu taba'an lahu fi jami'il umuri ku zamo a bayan manzon Allah shi sa ake cewa mabiyan annabi ba magabatan annabi mabiya me ma'anar mabi ka shige gaba kenan yana binka shine mabi kakka zamo kai kake ake bi ba kai kake bi ba ka zamo mai bi ma'ana mabiyan annabi ma'ana masu bin bayan annabi sallallahu alaihi wasallama in yayi su in ya ce su bari su bari malai ibn al-arabi yake cewa fi ahkamil qur'an idza qulna innaha nazala fi taqamin fi taqdim at-ta'at in mun ce wannan aya ta sauka dangane ga masu gabatar da wato yin biyayya ala auqatiha kafin lokacin abu yayi kayi shi kamar yanzu mutum ya sallah asuba tayi saboda me lokacin yin ta bai yi ba da haka malamai suka ce in ba ka son ka dinga saba Allah ka kiyaye abubuwa guda shida ka kiyaye zaman da makan da adad da kaifiya da sabab da jins adad duk abin da Allah ya ce ai ɗaya nawa za ka yi in ya ce ai biyu nawa za ka yi in ya ce ai hudu in ya ce ai uku to shine lambar lahira 44342 eh 44342 ko 44 a zahar la'asar 3 4 asibahi to in kai in ka buga 322102 so nawa za ka kira a amsa ma saboda ba haka aka ce ba da duk abu mai adadi kada ka ƙetare adadin shine ma'anan adad na biyu zaman in an ce a yi abin nan da safe to ka yi shi da safen in an ce a yi da rana ka tashi ka yi da ranar za ku ga salloli sunan lokacinsu suke da shi yadda saboda ba a so ka wuce wannan lokacin subuh salatu subhi ko salatul fajri saboda lokacin ta ne salatu zuhuri az-zuhur zahira gwarjin rana in ta karkata salatul asr asr lokacin asr salatul maghrib idza garawat sham salatul isha idza hina waqtul asha kun ga kowace sallah sunan lokacinta ne to ka yi ta akan lokaci shine ma'ana ta biyu na uku makan in aka ce ibadan nan a yi ta a guri kaza to ka je can ka yi da Allah ya ce a tafi maka a aikin haji sai wani ya zo ya gina ɗaki a Najeriya ya ce a dinga kewaya shi a bakacin Ka'aba ibada ta yi ko ne je nuna ma wani dutse ya ce wannan ne safa wannan marwa kai kuma ka san ba shine safa da marwa ba sai kai dawafi tsakanin safa da marwa yayi saboda ka wuce saboda haka a tsaya kan abin da zaman da makan da adad kaifiya idan aka ce ibada tana da kaifiyar yadda za a yi ta to kada ka canza mata kaifiya shi yasa wani da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'ar tashi daga bacci a cikin addu'a sai ce wa bi nabiyyikal ladzi arsalta kai malam sai ka ce wa bi rasulikal ladzi arsalta da annabi ya ce a ba haka na koya ma ba wa bi nabiyyika ah to wanda ya ce wa bi nabiyika annabi ya koya masa shi kuma je ce wa bi rasulika kalmar rasul ba tana gaba da annabi ba ai da sai a ce ma yawwa ka karo amma aka ce a a ba haka aka ce ma ba wa bi nabiyika allazi arsalta wa bi rasulika allazi arsalta ba annabi ya gyara man lafazin to haka komai dadin lafazi da girman sa da kake gani in dai ba shi shari'a ta saka ba to kakka wuce shine ma'anan makan zaman adad kaifiya sai sababi duk ibadar da aka ce a yi ta dan dalili kaza to kada a yi ta da wani dalili ba wanda shari'a ta amince ba misalin dalili an ce in ba ruwa ai sallah ko ai sallah roƙon ruwa sai kuma ba fetur sai wani ya ce a fito ai sallah kaga ba sababin sa bane ko ko kuma an ce ai sallah in rana ta kisfe so ne ce tana ɗauke wuta ma kamar rana ta kisfe a fito a sallar kusufin shamsi ai kusufu wutar lantarki kaga ba za a amsa masa ba jinsi an ce in za a yi layya ko za a yi ragon suna ko za a yi hadaya a yi da jinsi guda hudu ko raƙumi da taguwa ko sa da saniya ko akuya da ɗan akuya ko rago da tinkiya sai ka je ka kamo barewa kace da shi za ka wa ka suna ba ta cikin jinsin abin da ake suna da shi ko ka kamo jakin dawa kace da shi za ka yi layya ai shi ma ana ci da shi zan layya ka sa jakin gaba jakin dawa gabansa gabas kai bismillah ka yanka ka ce ka yi layya ba ta yi ba saboda ba da wannan jinsin ake ba to waɗannan abubuwa guda shida in mutum ya fahimce su to ya tsira daga ƙari ko rage a cikin addini Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu tilin lada ninkin ba ninkin inda muka kure Allah ya yafe mana Allah ya sa mu cikin ceto alqur'ani Allah ya ba mu kikkiawan fahimta da aiki subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والجنى اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب